عليه وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرن دبكي قوت الرجب شكرة تدبو ديد داري هدو دا أربعين دبير هجرية wanda ya dace da takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya a muna darasi na ashirin da biyar a cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka riyadu salihin a masallacin babbar jami'a sabuwar jami'ar bayero ta kano najeriya don za ku yi tunawa satin da ya gabata mun tsaya a babu sabri a cikin riyadu salihin babu sabri babin da ke magana akan haƙuri a musulunci muhimmancinsa da kuma amfaninsa ga rayuwar ɗan adam abinda ake nufi da haƙuri a larabci definition ɗinsa technical meaning na haƙuri shine habsun nafsi ala ta'atillah bil muhafazati alaiha dawama riƙe ranka ka riƙe ranka akan bin Allah ka riƙe ranka akan bin Allah ka lazumci biyayya ga Allah ɗin har abada wa ha ikhlasa da kuma kulawa da ranka da ikhlasi da yin abu don Allah wa tahsiniha ilma da kuma kyautata ranka da ilimi ka nemi ilimi wa kaffun nafsi anil ma'asi da kiyaye kanka daga sabon Allah wa sabatun hafi muƙabalati shahawati da kuma dawwaman ranka wajen fuskantar sha'awa ka shirya ka fuskanci dukkan sha'awa wa muƙawamatul hawa da kuma muƙawama fito na fito da yaƙar son zuciya idan idan ka kare ranka daga dukkan sha'awa fuskantar sha'awar da za ta halakar da kai sannan kuma sai ka yaƙi zuciyarka akan son zuciya wa rida bi qada'illah da yarda da abinda Allah ya hukunta wa bawa duna shakawa fihi wala ma'a ba tare da kaiwa kuka a cikin abinda Allah ya kaddara maka ko tare da shi ba waɗannan abubuwan gaba ɗaya wajen guda bakwai su ne jakar haƙuri take ɗauke da shi dole mai haƙuri sai ya sifanta da waɗannan sifofi malamai suka ce bawa ba zai taɓa rayuwa ba face sai ya yi haƙuri wani abu ne da dole sai an yi shi ko ba a ja ma aya ba ko ba a ja maka hadisi ba ko ba a yi maka bayani ba kana da tsananin buƙatar rayuwa akan haƙuri saboda abin da bawa yake fuskanta a wannan duniya ɗaya ne daga cikin abubuwa guda biyu ko dai ni'ima da Allah ya bashi to lalle in Allah ya baka ni'ima kana buƙatar ka yi haƙuri akan kulawa da wannan ni'ima ɗin misalin 'ya'ya ni'ima ne sai ka yi haƙuri da su dukiya ni'ima ne sai ka yi haƙuri da su lafiya ni'ima ce sai ka yi haƙuri da ita wadata da ilimi duk ni'ima ne to duk wani abin da ka sani na ni'ima da Allah ya baka sai ka yi haƙuri da shi ko kuma musiba ko dai ni'ima kana rayuwa cikin ni'ima ko kuma kana rayuwa cikin musiba idan ka fada cikin musiba ta turnike ka ko ta turnike ki dole mutum ya yi haƙuri kada ya raurawa kada ya rabu da Allah kar ya ce masifar da ya fada shi ma ya yi fushi ma ya yi zuciya ba ruwansa da Allah kada ya kuskure ya haka don haka koya ya dai mutum yana buƙatar ya zama mai haƙuri a cikin al'amuransa na rayuwa kuma haƙuri wajibi ne kamar yadda ya zo a cikin ƙur'ani ya zo a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma bidaruratul aqliya a larurance a hankalce dole ma ka zama mai haƙuri kawai dole sai ka yi haƙuri kamar yadda muka buga misali a satin da ya gabata ba inda za a yi karayu ba ka yi haƙuri ba ko ma aya ko ma hadisi yau da gobe ma ta sa ka yi haƙuri a dole akwai littafi mai kyau mai suna asabrul jamil fi dawil kitabi was sunna wannan littafin yana da kyau ga ɗaliban ilimi in mutum ya samu dama ya karanta shi akwai bayanai dangane da haƙuri ƙwarai da gaske Allah ya faɗa kamar yadda malam ya kawo ya ce ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu cikin ali imran anan Allah ya umarni da tabbata akan yi masa da'a da barin sabo da yadda da kaddara da rinjayar abokanan gaba masu halakar da kai wato kai haƙuri a kansu ku yi haƙuri ku jure ku daure in ji Allah ku yi ribatsi in an ce ribatsi shine mutum ya je ya tsaya a wata ƙofa da zai kare rayukan musulmi ya tsare dukiyar musulmi in an kawo hari wa musulmi shi za a fara tunkara kamar masu tsayawa a bodoji kenan na ƙasashe su ne masu ribatsi hukuncin duk wanda ya mutu yana ribatsi na musulunci to ɗan aljanna ne an gane ko almurabatatu ala sugur kenan himayatun li baidatul islam wa daf'an li sa'ilati alkafirin Allah ya umarce ku a wannan aya ku yi haƙuri ku jure ku daure magana ce dunkulalliya tana da faɗi a wata ayar ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarat da sannu zamu zamu jarrabe ku da waɗannan abubuwa da Allah ya faɗa bil khawf tsoro dole ne a rayuwar dan adam Allah zai jarabe shi da wani irin tsoro wato firgici kenan to sai kai haƙuri Allah ya jarabe ka da tsoron wani abu sai kai haƙuri wal khawf da yunwa aljuwa yunwa za a iya yin rayuwa ba tare da ba ni sunan shi an samu wadataccen abinci da ake so ba shi sa ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarati wa bashshir as-sabirin rashin wadatar abinci rashin wadatar abin sha wannan dukan yunwa ne eh in kai hakuri ka ci abin da Allah ya hore maka dan kadan din Allah zai baka lada za a samu tauyewan dukiya hasara gobara an gane ko gobara da hadarin mota dukiyarka ta lalace ko kai kanka kai hadari ka kwanta kai ta jinya haka kawai baka yi wa kowa komai ba dukiyarka ta ta tauyewa ko Allah ya jarabe ka da yaro marar lafiya ya ta cin kudinka ko na abu ya faru a ta zara kudinka a gida kana ji kana gani ba yadda za ka yi dole ne ka yi haƙuri ka kai zuciya nesa samarat da mutuwan 'ya'ya allah zai jarabi mutum da mutuwar kanshishi da kuma mutuwar 'ya'ya allah ce ku yi haƙuri masu haƙuri a yi musu bishara a nan duka waɗannan abubuwan gabaki ɗaya jarrabawa ce jarrabawa Allah yakan jarrabi mutum wani lokacin da abin farin ciki wani lokacin kuma ya jarrabe ka da abin baƙin ciki yanzu kamar tsoro abin baƙin ciki ne yunwa abin baƙin ciki ne asarar dukiya abin baƙin ciki ne mutuwar 'ya'ya da dangi abin baƙin ciki ne fari abun bakin ciki ne ku ta noma ku ta shuka Allah ya rike ruwan ya ke bayar asara ta sauka ko kuma ya muku ambaliya ya cinye amfaninku ya cinye dabbobinku ruwan ya cinye mutanenku gabaki daya duka wannan jarabawa ne duk wanda ya yi haƙuri Allah zai ba shi lada kuma duk abin da ya rasa Allah zai mayar masa nan kusa duk kuma wanda ya ɗauki tsammani ya faɗi magana mara kyau akan masifar da ta same shi ko mala'i ko mutuwar ɗa ko asarar dukiya ya faɗi maganar da Allah baya so to sai Allah ya mai uquba kamar wani da Allah ya ɗauki ran ɗansa sai ya ce Allah da kayi shawara da ni da baka dauke shi ba me yasa za a dauki wani ai da ni za a dauka mana ana ba wa Allah ana gaya wa Allah abin da yi ba daidai ba ne saboda yaron shi yake daukan nauyin gidan shi yake biyan kudin makarantar gidan shi yake taimako shi yake kaza yake kaza yake kaza me yasa da Allah ya zo zai dauke shi shi kuma tsohon gashi a kwanci ya gama cinye kudin gidan yaƙi warkewa kuma yaƙi mutuwa da aka su a ganinsu dama tsohon aka ɗauki irin waɗannan abubuwa duka suna faruwa akwai buƙatar wato mutane su rinka sanin kalmomi da za su faɗa in masifa ta same su an yi wa wani gobara aka ƙone masa ainihin wato kasuwa ta kone shago suka kone abubuwa suka lalace da ya zo sai yake cewa shi kuma Allah mai aka masa ya mana wannan abu me yasa za a yi mana wannan abu me muka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya sauye Allah ya ce ai muku bishara ya ku masu haƙuri kuma wata are ce inna ma yuwa fasabiru na ajirahun bai gairi hisab Allah tabaraka wata'ala yana yin wato sakayya wa masu yin haƙuri ba tare da ya yi lissafi ba in an zo biyan ka kai mai haƙuri ko lissafawa Allah ba ya yi ana muza'afal hasanat ne muza'afa kasira afan kasira a ninninka maka ayyukanka na lada ba wanda ya isa ya san adadin ninkin in ba Allah ba tabaraka ta'ala Allah ce wala man sabar wa ghafara inna zalika lamin azmi al-umur duk wanda yayi hakuri akan cutarwa bai dauki fansa ba wala man sabara wa ghafara yayi hakuri ya yafe amma ka ba daidai ba kai hakuri ghafara kuma ka yafe kace kai afwa afa wa aslaha kenan to wannan ya samu makarimul akhlaqi da al'af'alul hamida da al'umurul mashkura ya sifantu da kyawawan ɗabi'u maɗaukaka da kuma abubuwa da yi na a yi masa godiya ba wanda ya isa yi wannan in ba wanda ya yi haƙuri ba walaman sabara wanda ya haƙuri bai ɗau mataki ba wani ya zage ka kana da ikon da za ka rama sai ka ƙi ka rama ka ce ka yi haƙuri ka rangwanta wala man sabara kenan falam yantasir li nafsi ba da zulmiha bai nemi ainihin wato ɗaukan fansa ba a nan ana mana magana cewa akwai lokacin da malam in amma abu dole sai ka yi haƙuri yanzu wani yana gaba da kai zai iya maka ba daidai ba kana da dama kame da martani in yaso duk abin da zai faru ma ya faru ka yadda kawai fushi ya ɗauke ka to amma ka yi haƙurin shi ne ya fi alheri Allah yana so ka zama mai haƙuri karka ɗaukansa amma haƙurin da za a baka lada haƙurin da za ka iya ɗaukan fansan ba ka ɗauka ba ba wai haƙurin da an riga an fi ƙarfinka ba bayan da za ka yi to dama wannan in baka yi haƙuri ba me za ka yi dole haƙuri za ka yi amma a nan ana nufin wanda yake da makdira wato yana da iko akan revenchin ya iya ramawa ya ɗaufansa sai ya ce ya bari matarka ta yanka maka rashin kirki a lokacin kana kana iya zabga mata mari kana iya rubuta takarda ka sake ta kana iya cewa tafi gidanku kana iya ɗaukan mataki ka ƙi kula ta watanni kawai sai kai dariya sai kai haƙuri ka ƙyale ta ka ce je ki Allah shirye ki gobe ma ta ƙara yi kada da kau da kai ai za ka iya ramawa to irin waɗannan abubuwan su ne suke tara wa mutum lada saboda bai yi ramuwa ba wannan Allah ya ce inna zalika almaskur min as-sabri wal ghafr abinda aka ambata na haƙuri da yafiya din nan la min azmi al-umur suna cikin wato manya-manyan abubuwa wato min al-umur allati amara Allah ta'ala biha manyan abubuwa da Allah ya umarni da aikata ayi haƙuri ayi yafiya as-sabru alal makari min alamatil anbiya'i yin haƙuri akan abubuwan da ba a so yana daga cikin alama na ainihin wato annabawa duk inda kaga annabi to yana yana yin haƙuri yawwa duk wanda ya haƙuri akan musiba yayi haƙuri akan bala'i bai nuna rakinsa ba to aurasahu Allahu halatar rida Allah zai gadar masa hali na yarda mana Allah zai ce na yadda da kai an yi ma kaki karama kuma yana cin manya-manyan abubuwa da Allah yake so wanda kuma ya kasa haƙuri ya kai kuka to Allah zai bashi da kansa kuma kukansa ba zai masa amfani ba Allah ce wasta'inu bis sabri ku nemi taimako akan al'amuran ku bis sabri da yin haƙuri shine al-habsun nafs ala ma takrahu ku kiyaye kawukanku akan abin da rai baya so wassala da kuma yin sallah wannan an ambaci sallah ne anan ta'ziman li sha'niha dan girmama sha'aninta manzo Allah ya zo a cikin hadisi kana sallallahu alaihi wasallam idan hazabahu amrun badara ila sala idan wani abu ya dame shi wani abu ya dame shi kaji ko in abu ya dame shi to sai kama yin sallah da ka shiga bakin ciki sun bata ma rai to je kai Allah kai nafila ka je ka duba jarabawa wani ya ka da kai kuma kana ganin ka yi ƙoƙari ka yi haƙuri ka ka faɗi magana je ka alula ka yi sallah ka ce allah ka bi min haƙƙina allah ka sa in na sake na ci wani ya zo ya tsoratar da kai da abin hawa ko ya kusa ya kashe ka ka zo tsallaka hanya ko waiwaye bai yi ba ka yi haƙuri in abin ya dame ka je ka yi sallah abokinka ya maka wani abu wanda ya kamata ka je ka yayyaga shi sai ka kama sallah usta'inu bis sabri was salah saboda ita sallah tana gadar da wato al jin tsoron Allah sannan wa tamfil kibr tana korewa mutum girman kai duk mutumin da ya lazumci yawan yin sallah in dai kansa yana ta kai shi ƙasa ya daga ya kai ƙasa ya daga ya kai ƙasa to insha Allah ba zai girman kai ba Allah da ikon irin nasa duk wanda yake so ya nisanci girman kai to yawaita sallar nafila haka shine abin da ake nufi da wato wasainu bis sabri was sala Allah ce wala nabluwannakum wallahi sai mun jarrabe ku wallahi shine wala nabluwannakum wallahi lanakhtabirannakum wallahi sai mun jarrabe ku akan abinda muke umartan ku masu tsanani a rayuwa a ce ku je ku yi jihadi a ce ku je ku bi addinin Allah a ce ku ba da sadaka kuna son kuɗinku a ce ku je ku bi iyaye ko da suna muku ba daidai ba a ce ku je ku yi kaza sai mun jarrabe ku akan waɗannan abubuwa daga cikin ku ne zai bayyana a gare mu in ji Allah mai yin da'a da kuma wanda yake mai sabo hatta na alamal mujahidina minkum wasabirina sai mun gane masu mujahidai masu jihadi na gaske a cikin ku da kuma masu haƙuri a nan gurin ana nufin allah tabaraka ta'ala zai bambance tsakanin wato marasa haƙuri da masu haƙuri da waɗanda suke jihadi saboda allah da kuma wanda ba don allah suke ba tabaraka ta'ala duka waɗannan ayoyi idan mun lura da su ga baki ɗayansu da malam ya kawo mana a cikin wannan littafi suna nuni akan muhimmancin yin haƙuri da jurewa ayoyi akan haƙuri haƙuri a cikin alƙur'ani suna da yawa ba za mu iya kammala su ba wal ayatu fil amri bis sabri wa bayanu fadlihi kasiratun ma'rufa imamu nawawi yace ayoyi akan umarni dangane da haƙuri da bayani akan falalal haƙuri suna da yawa kuma sanannu ne kai haƙuri wajen bin Allah ya ce kai azhar ya ce ka zo kai la'asar ka sake zuwa kai magariba bai isa bai ce ka yi isha'i bai isa bai ce in asuba yi ta yi ka zo ka yi sai mai haƙuri karka ce don me za a ce na yi yanzu kuma daɗa maimaita kuma daɗa maimaita ka yi haƙuri Allah bai yadda kai ta cin abinci a tsawon shekara ba ya ware maka azumi na watan ramadan idan watan ramadan ya zo ka yi haƙuri ka daina cin abinci da rana bal ma yana cikin ma'anar azumi ma haƙuri gaba ɗaya azumi yana cikin ma'anonin sunan azumi a sabru shi yasa ake ce da watan azumi shaharu sabri watan haƙuri don duk wanda ba mai haƙuri ba zai azumi ba in dai ba mai haƙuri ba ne wallahi da ya ji ishirwa ba zai iya haƙurin yunwa ba zai karya kuma kai haƙuri akan saɓan Allah kana ganin abu kana so sai a ce karkayi kai haƙuri karkayi ɗin gashi ƙarya ce kana so ka yi ta zan ka samu wani abu haka ce kar ka yi ga wannan abun idan ka yi shi za ka ji daɗi kamar zina kamar luwaɗi kamar kaza kamar kaza duka aka ce ka yi haƙuri kada ka yi an ce ka yi haƙuri akan bin Allah kuma ka yi haƙuri akan saɓon Allah ma duka duk ana buƙatar ka zama mai haƙuri a kai مالن يتشي وعن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها حديث إمام مسلم ne ya yarwaito shi wannan shine hadisi na farko a cikin wannan babi na ainihin wato as-sabr yin hakuri sahabin shine Abi Malik al-Harith ibn Asim shi wannan mutumin al-Harith ibn Asim Malik Abi Malik al-Harith ibn Asim an yi saɓani a kan sunansa da yawa sama da magana guda goma shi kaɗai sunansa ya kai goma wasu ce kaza wasu ce kaza wasu suka ce ka'ab ibn asim wasu suka ce sunansa ka'ab ibn ka'ab wasu suka ce ubaid ibn ka'ab wasu suka ce ubaidullah ibn ka'ab wasu suka ce amru ibn ka'ab duk sunan shi ne hafiz ibn hajar al-asqalani يا فداتشين أمالي الأذكار يشي التحقيق وأن أبا مالك الأشعري ثلاثة يشي زنشن دي تبت دق مالمي أبو مالك الأشعري أبو مالك الأشعري متون أكوني قبادع نديا أكوي الحارث ابن حارث نبي أكوي كاب ابن عاصم وأننا سننوني دسونا نكنسو الحارث ابن الحارث sai kuma ka'ab ibn asim duk alkunyarsu abu malikul ash'ari ne na ukun shine aka yi saɓani a kan sunansa a mafi yawan abin da ya zo a riwayoyi ya zo ne da alkunyarsa shine wannan wadda muke magana a kan shi al'ash'ari kalmar al'ash'ari ɗin nisba ce dangantawa ne zuwa ga wata ƙabila shahararriya a yaman ta abu musa al'ash'ari al'ash'ar ɗin wata ƙabila ce a yaman ana ce da ita al'ash'ar asalin dangantakar sunan ƙabilar da al'ash'ar daga al'ash'ar ne sabt ibn udud ibn zaid ibn yashjub an ce da shi ash'ar ne a sunan mutum ne ash'ar ɗin sai kuma aka ari sunan ake bawa kabila to shi wannan me yasa aka ce da shi ash'ar mahaifiyarsa tun ranar da ta haife shi ta haife shi da gashi a cikin cikinsa a bayan cikinsa kasan ai sai mutum ya girma ne yake irin wannan gashi a kirji a ciki to shi wannan da aka haife shi an haife shi ne da gashi a cikinsa da magangan jikinsa gaba daya ina jin in za ku tuna sai mutum ya girma ne in ya cire zaga halittarsa wani da gashi a jikinsa gashi a kirjinsa sai in ya girma to shi wannan bawan allah to ana haifansa kamar babban mutum aka haife shi duk da gashi da ya tsutsuro a jikin shi tun yana cikin tsohuwarsa to shi ne ake ce da shi al'ashar to sai aka ari sunan shi sai aka ba wa ƙabilarsu a yaman to wanda yake ɗan ƙabilar sai a ce al'ashari sai a ce da me al'ashari al'ashari Allah sa kuna fahimta kuna ganewa shi abu malik ya zo wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a garin madina tare da 'yan ƙabilarsa al'ashariyina sun sun samu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mana ya ga annabi kenan sahabi ne kuma wasu malaman suka ce ana irga shi cikin ashamiyina ba ɗan yaman kaɗai ba ashamiyin yana cikin ashamiyin Allah ya masa rasuwa a lokacin halifancin Sayyidina Umar lokacin da aka yi annoba din nan ciwo na annoba a lokacin ya mutu an je yaƙi an soke shi da shi da mu'azu ɗan jabal da abu ubaida da shirahbil ibn utba a ranar yaƙin uhud suna ce wanda aka sossoke su da kibiya yana da hadisai daga manzon allah sallallahu alaihi wasallama guda 27 hadisi 27 imam muslim ya rubuta hadisi guda biyu a tattare da shi daga ciki akwai wannan hadisin da muka karanta sannan akwai wasu riwayoyin waɗanda aka ruwaito ba daga cikin muslim ɗin ba akwai hadisin arba'un fi ummati min amrin jahiliya din nasa ne shi ya roito wanda malamai su roito ba imam malik ya ce manzan Allah yana cewa a tuhuru a shaturul imani tsarki rabin imani ne kalmar a tuhuru ko ka ce a tuhuru ko ka ce a tahuru imamul kurtubi ya ce an roito shi ne da a tahuru a tahuru inna ma ruwa bil fathi wasu kuma suka ce at-tuhur abin nufi dai wasu sun ce at-tuhur wasu sun ce at-tahur kama suhur sahur as-sahur abincin yin sahur ko lokacin da ake cin abinci na sahur da dab da sallah asubahi ana cewa suhur da sahur duk ana faɗa akwai kalmomin da malamai sun yi saɓani wajen wasaninsu to rabi ne na imani mutum ya zama yana da tsarki a cikin jikinsa tsarki a zuciyarsa to wannan ya samu rabin ya samu rabin imani shaturul iman ana nufin nisful iman nisful iman ana nufin haƙiƙatul iman haƙiƙanin imani wasu ka ce to yanzu ya za a ce tsarki kuma rabin imani to ina ga sallah kuma alhali sallah ai ta fi tsarki as-salatu afdal min al-wudu amma a sallah ma ba a faɗi cewa rabin imani bane ya za a ce tsarki ko alwala rabin imani ne sai suka ce ai ba zai yi ai sallah ba ai tsarki ba akwai wata sallah da za a yi ta babu tsarki to tsarkin ya shiga ciki da aka ita masallar ta shiga ciki kuma suka ce hankali ma bai zai dauka ba a ce tsarki ya fi sallah ai in an ce kofar da za ta kai ka zuwa kaza ta fi kaza to a ita wannan kofa ce to asalin abun fa ya fi ai walhamdulillahi faɗin kalmar alhamdulillahi yabo ne ga Allah assana'u ala Allah subhanahu wa ta'ala bi sifati kamalihi tamla'u yana cika faɗin alhamdulillah kawai mutum ya ce alhamdulillah alhamdulillah yana cika mizani an ji wani sahabi kullum aikinsa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah abinda yake ta faɗa kenan aka ce me yasa kake yawan faɗin alhamdulillah sai ce kalimatun ahabba Allah kalma ce da Allah yake santa Allah yana so bawa ya rinka faɗin alhamdulillah alhamdulillah shi ma ba shi ya ce alhamdulillah ko a bakin kura mana ko kura ce ta cafke shi tana cinsa tana tauna shi duk da haka dai alhamdulillah ai ma'ana ne na cewa duk halin da kake ciki to alhamdulillah albishir din shine duk mai yawan faɗin alhamdulillah to yana cika masa account ɗinsa yana cika masa sikelin shi da ka karka yi zaman banza ka yi ta faɗa alhamdulillah a kiyama za ka tarar da ha sikelinka ya cika tab shine almizan za ka samu asawab aljazil lada mai yawa abin da ake nufi da alhamdulillah shine as-sana'u ala Allah bil jamili al-ikhtiyari wal iz'ani la yabo ne ga Allah da kyakkyawan abu eh zababban abu mafi kyau kana yaban Allah da shi sannan kuma kana kankan da kai zuwa ga Allah to wannan yana yana cika mutum a a mizanin shi sai ce wa subhanallahi walhamdulillah to akwai kuma wani zikirin wancan alhamdulillah shi kadai akwai kuma subhanallah walhamdulillah wannan nau'i na biyu kenan to sabbin fadin subhanallah a subhanallah imam zamakshari ya ce alamun ala tasbih wani alama ne na tsarkake ubangiji tabaraka ta abinda ake nufi usabbihu subhan ina tsarkake shi ina tsarkake shi tabaraka wa ta'ala to faɗin Allah mai tsarki ne ba yana nufin bai da tawaya bai da rauni kammalalle ne shine alhamdu wato subhanallah shine aka ce tsarki ya tabbata ga Allah tanzihullah an su'i wan naqaisi wa tab'idihi minhu ko minha tsarkake Allah akan dukkan tawaya da raguwa da mummunan abu in ka ce subhanallah to duk wani mummunan abu baya ga Allah in ka ce subhanallah ana nufin duk wani raguwa da karanta Allah baya sifantuwa da ita shine ma'anar subhanallah kuma ya nisanta to sai kuma ka karo da walhamdulillah subhanallahi walhamdulillah subhanallahi walhamdulillah subhanallahi walhamdulillah tamla'ani su biyun nan gabaki ɗaya ko kuma tamla'u ko yamla'u wannan shakkan mai riwaya ne bittaciya ko bilfauƙiyyati tamla'u bilfauƙiyya yamla'u biltahtiyya an gane ko dukansu ko kowane ɗaya daga cikinsu suna cika ma baina samawati wal ard duk abin da ke tsakanin sammai ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai duk abin da ke tsakaninsu wannan faɗin subhanallah walhamdulillahi kawai a kiyama za ka tashi da ladan da ya cika tsakanin sammai da ƙasai gabaki ɗaya Allahu akbar wallahi malam wato ma abin da ya kai zikiri malam zikiri ba ambatan Allah ba gara basa ce ga bawan Allah mumini da bai da kuɗi ba ka da kuɗin gina makaranta ba ka da kuɗin gina masallaci ba ka da kuɗin sadaka ba ka da amma ga abin samun lada kurin ka zauna kana subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah ka ta yi za ka samu ladan da zai cika maka sammai da ƙasai muna kyautata wa Allah tabaraka wa ta'ala zato insha Allah muna kyautata mai zaton zai ba mu rahamarsa a kiyama amma kar mu gaji da yin zikiri ya ayyuhal ladhina amanu zkurullaha dhikran kathira ya kun da ku imani ku ambaci Allah ambato mai yawa haka Allah ya ce ka duba yanda Allah yake son mu uzkurullah ku yi zikiri zikiran kathira zikiri mai yawa ambato mai yawa shi zikiri baya baya baya yawa a cewa ina ina gaji ya isa da yawa ake so kai ta yi yanzu daga nan zuwa hostel ɗinka sai kai guda dubu me ka rasa daga hostel ɗinka zuwa aji lectures ɗinka sai kai kaza a aji ana lectures kana saurara kana yi ma sai kai bila adadin kafin ka kwanta bacci sai kai bila adadin amma wallahi malam shedan ba zai bari mu yi ba ba zai bar mu ba ai makiyin mu ne mantawa za ka yi wallahi mantawa za ka yi inna lillahi wa inna ilaihi duk sammai zai cika maka ladan duk kuma ƙasai zai cika maka Allahu akbar annabi ya ce was salatu nurun to ga wani falala sallah sallah kun san sallah ku to haske ce haske ce mahsus hasken da ake gani ma'ana duk mutumin da ya lazimci yin sallah yana cikin haske inna salata nafsaha tudiya li sahibiha in dai mutum yana sallah to ya samu haske a rayuwarsa kuma haka yake wallahi ko fuska ce ta mai sallah da ta mara sallah akwai bambanci bayan nan sallah haske ce a kiyama ana duhu akwai duhu a kiyama zulumatil mawqif hasken sallar ka shi zai haskaka maka a filin tashi alkiyama wannan sallar da kake wasa da ita wannan sallar da kake sakaci da ita wannan sallar da kake yinta da gaggawa wannan sallar da kake baka ruku'i mai kyau baka sujjada mai kyau baka karatu mai kyau wannan sallar da kake kin yin wata kai wata wannan sallar da kake ganin nauyi ne a kanka wannan sallar da baka damu ba wannan sallar da in an kira sallah sai ka ji ba daɗi ita ce za ta haskaka maka matsayarka a kiyama wallahi tudi'u li sahibiha fi zulumatil mawqifi bayna yaday Allah tabaaraka wa ta'ala la ilaha illallah babu wata ibada da ta zo a shari'a fi'ilun muta'abbadun bihi aikin da ake yi wa Allah bauta da shi aka ce shi karan kansa haske ne in ba sallah ba ita kadai ce ta dauki wannan sifar Allah ya ce da ita haske ne kina wannan nur ne khas biha manzo Allah ya faɗa cikin wani hadisi man hafaza ala salati kana lahu nura duk wanda ya kiyaye sallah sallan nan za ta zama haske a gare shi wa burhana da hujja wa najatan yawm alqiyama kuma kubuta ce a gare shi ranar tashi alkiyama duk mai sallah ba zai tozarta ba insha Allah yawm alqiyamati amma wace sallar mai yin ta yana kula da ita jama'a wallahi ba riba ba ne mutum ya rinka yin sallah a wulakance ba riba ba ne alheri ne ka yi sallah mai kyau limamai ku ji tsoron Allah ku inganta wa mamunku sallarsu liman ka sani fa sallar mamun nan gaba ɗaya tana rataye ne a kafaɗarka kana direban mutane ka zo ka ja su a gaggauce ka je ka sa su yi haɗari yanzu kai za ka iya tsayawa gaban Allah Allah ya tuhume ka akan kayi wa mutane asarar sallar su ranar tashi alkiyama duka waɗanda suka bi ka sai mutum ya zo yana limanci yana sallah ba nutsuwa ka jefa mutane cikin hadari kai kuma wai kowa bin sa sallah kake kowa da wanda ya iya da wanda bai iya ba kana bin sa sallah yanzu in ka zo zaka yi tafiya zaka hawo mota kowace mota kake hawa ba sai ka bincika lafiyayya ba da direban da ya iya to yaya a sallah kawai shikenan duk wanda ya zo ya kambara sallah ya iya bai iya ba yana da akida bai da akida yana da imani na kwarai bai da shi yana da nutsuwa bai da nutsuwa wani ma fasiki ne fajiri ne mutumin banza ne ma kawai accidentally ya zo yana rama sallah ko yana cika sallah ko an zo kawai wai sai a duba wani kai sai a ce bismillah in kun zo sai kun darje wanda kuka yadda da imanin shi ku ce da shi bismillah wani an tura shi ya zo ya mutane sallah tun daga fatiha ya fara karanta bai iya ba wallahi suna ji suna gani ko mutanen nan kowa wai ya rike hannunsa a kirji kuma bai iya karanta fatiha ba fa shirme kuma suna ji ai sai ku jawo shi baya ku tura wani in ba haka ba in ya gama ku canja sallah wallahi malam duk mutumin da ya sallah bai iya karanta fatiha ba bai da sallah hadisi ne ingantacce la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an duk wanda bai iya ummul qur'an bai karanta ta daidai ba wallahi bai da sallah in dai ba a yi fatiha mai kyau ba fahiya khidajun fahiya khidajun ghairu tamam ta zama tsumma ta zama tsumma ba cikakkiyar sallah bace ba to akwai zaka ga wani yana maka sallah fatiha ma bai iya ba ghairil mangarubi alaihim mangarubi wallahi babu a cikin qur'ani wala rallin har wani shaƙi yake wala rallin babu mangarubi mangaran wani za ka yi karatu za ka yi na gaske dole sai an iya in ba iya ba a ba da wuri wanda suka iya su zo su yi mafi haɗari yin sallah ba fatiya idan sura ce take da 'yar matsaloli da ɗan dama-dama amma fatiya dole sai an iya ta da aka jama'a haske ce sallah hujja ce sallah wa man lam yuhafiz alaiha lam takul lahu nuran wala burhana duk wanda bai kiyaye ta ban ji annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ba za ta zama ta haske ko hujja gare shi ba wala najatan yawmal qiyamah kuma ba za ta tsiratar da shi ba ran tashin kiyama wani idan ka ga yana yin sallah wallahi sai ka tausaya masa ba ruku'i mai kyau ba sujada arziki malam ba karatu mai kyau a gaggauce a gigice kawai a yi a gama ba dai an ce a yi sallah ba kawai an yi an gama an tafi kawai ko ya karba ko bai zai karba ba su damu ba ya ce kuma wa kana ma a karuna wa fir'auna wa hamana wa ubayu bin khalaf mai wannan tuzar ta sallah yana tare da karuna da fir'auna da hamana da ubayu dan khalaf kaga fa ba wai bai yi sallar ba a'a ya yi ta amma bai kiyaye ta ba bai yi ta mai kyau ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani qur'ani ma yayi bayani yace sallah amfanin ta tana hana alfasha haske ce saboda tana hana alfasha duk mutumin da ya kula da sallah malam to ba za ga yana sha'awar alfasha ba zina caca shan giya in ka ga wani yana wannan to sallarsa ba ta kyau ita automatically take gyara mutum kawai in dai kana yanta mai kyau to ba za ta bari ka aikata sauran zunubai ba idan kuma ba ta kyau to za ka kana sha'awar ka yi zina duk wanda sallarsa ba ta kyau za ga bai damu ba zai yi zina zai yi luwaɗi bai damu ba zai ɗauka yan wanda zai yi sata to asalin sallar ce ba ta da kyau amma duk wanda iya sallah mai kyau Allah ya karɓi sallarsa to za ka ga automatically ba za ta bashi ba imanin ya ratsa shi ba zai iya cin kayan wani ba ba zai iya taɓa kayan wani ba ba zai iya barna ba ba zai iya fasadi ba wani za ga cewa ai yana barna kuma yana kiyaye yana zuwa yana sallah Allah baya karba ai inna salata tanha anil fashai wal munkari tana hana alfasha tana hana munkari ina fata ana fahimta kuma tana hana mutum dukkan abin da zai kai shi ga halaka jama'a saboda muhimmancin sallah fa Allah ya ce a gina masallatai miliyoyi nawa ake kashewa a duniya a gina masallatai don a yi sallah yanzu wannan masallacin da aka gina shi purposely kawai don sallah ne ku duba yadda aka inganta shi inda sallah ba ta da muhimmanci a zo a kashe kuɗi a gyara wuri irin wannan dan a yi sa- a yi ta dukkan mu nan yanzu ba wanda zai kwana a nan rufe masallacin nan zai kowa tafiya zai sai karfe hudu hudu da rabi ya dawo wannan wurin kawai purposely ko as-sala akai saboda sallah ake kiran sallah a duk duniya gaba daya duk inda ka ji ladan ya kira sallah to dan a zo a yi sallah ne ba ta da muhimmanci tana da muhimmanci kuma tana haskaka zuciyar mutum saboda duk abin da zai bakanta ma zuciya to sallah ita kuma haskakawa take yi wasu sadaka ta burhan to ga wani falala annabi ya ce sadaka kuma hujja ce kamar ya hujja hujja ce akan duk wanda yake ba da sadaka yana da imani shi ne abin da ake nufi da burhan wasu sadaka ta burhan hujja ce akan duk wanda kaga ya ɗauki sadaka yana bayarwa to tabbas in dai da sunan sadaka ne ba kyauta ba dan arne ma ai yana bayarwa to amma ba za a kira ta sadaka ba dan saboda ba imani ai yana dai bayarwa kawai to dalili ne na imanin mai bayarwa sannan wani abu mamaki yawan ba da sadaka yawan ba da sadaka yana sa mutum ya zama ba munafiki ba ba da sadaka yakan fitar da kai daga layin munafirci munafiki baya ba da sadaka saboda Allah riƙewa yake in an ce a bayar sai ya ƙiya bayar mugu kenan kuma wanda ya bayar da yawa sai isoke shi ce ha wani ya bayar ma ba don Allah ya bayar ba in wani ya zo ya ba da ɗan kaɗan sai ka ji munafiki yana cewa zaka duba wannan faɗan wannan zai ba wa Allah amma shi kuma ba zai iya cire nasa ya bayar ba الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم إن جي قرآن وأن سكي سوكم المتطوعين من المؤمنين في الصدقات وأن سكي تطوعي سكي مؤمنين سنة بايد صدقة منافقين زوا سكي سنة سوكم شي بيبار ما سي سوكم dan me yasa ba za su bayar ba saboda su sun fi kowa son dukiya yi ba za su bayar ba shi dan me zaka ba da sadaka subhanallah duk wanda yake ba da sadaka malamai suka ce zai fita daga kunya ranar tashin kiyama duk mai ba da sadaka jama'a sadakan nan ko ta dabino ne ko ruwa kake zuwa da shi an yi azumi kana raba mutane leda ɗaya ko dabino ka siya kake bayarwa sai Allah ya fitar da kai daga tozarta a kiyama ko kuli-kuli kake rabawa a gidanku ko kosai ka sa matarka take soyawa duk alhamis litinin ko da azumin ramadana kai ta ɗau'i ka ce insha Allah kullum sai ka ciyar da mutum kaza ko sai ka ba da zoɓorodo wa mutum ashirin duk rana a ramadan Allah sai ya fidda kai daga tozarta da kunyata wala tukhzini yawma yub'athun يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ذاك دكني بعد صدقة إن شاء الله تعالى زائي مي علامة da wannan sadaka ɗin ran tashin kiyama masu sadaka ko da an tashi kiyama suna zuwa za ku yi ta gane su a cikin masu imani sai a ga alamar sadaka ne Allah ya musu wata alama ana yi wa masu sadaka wata alama wasu a kiyama za su rinka zuwa da wannan alamar ana ganin su kenan da an gansu mala'iku za ce ku ware waɗannan waɗannan 'yan hannun daman Allah ne masu ba da taimako ne musamman ba da sadaka a lokacin da ake cikin kunci malam mutane suna buƙatar abin da za su ci mutane suna buƙatar abin da za su sha ruwa fa yanzu fa akwai inda za ga mutane suna layin ɗiban ruwa a jarka wani Allah ya ba shi dama zai tona rijiya bohol bila adadin wani kuma shi kaɗai zai tona bohol ɗin ya sa a tankin gidansa kurin ya cika tun karfe biyun dare ya bashi ita zuba har washe gari karfe takwas saboda baya tashi a zuba da ya zuba a banza kuma ba kan famfo ɗaya da zai ba wa makoci ba abin da ya dame shi baya iya yin taimako riga wallahi wani baya iya bayarwa riga ya gama sawa bai da zuciyar da zai ce bari ba wani wallahi bai zai yi ba ballantana ya zare kuɗi akwai mutanen da da yawa kana tare da shi zaga bai taɓa ɗaukan kuɗi ya ba wani ba akwai wanda Allah ya cire musu wannan rabon ba su da wannan rabon ya ɗauki wani abu ya ba wani gola kenan to gwanda ma gola in ya cafke yana tsaki masifa ce wallahi ya kamata cikin abin da Allah ya baka kana iya zarewa ka bayar annabi bayarwa yake la ya kafu ya kalala baya jin tsoron karanci wai a ce abinsa ya ƙare annabi kayansa na mutane ne manzo Allah mutuwa yana matsayin annabi ya mutu ya bar duniya ana binsa bashi bashin kwanan abinci kwano talatin ya ci bashi ko naira ɗaya ko dala ɗaya ko dinari ɗaya ko dirhami ɗaya bai bari ba sai gona ƙwaya ɗaya a fadar da ya tafi ya bari sai alfadari sai kayan yakinsa don haka sai da aka san dabarun da aka yi aka je aka nemo abin da aka fi saboda duk abin da ya samu shi kan mutane yake bawa amma da yawanmu Allah bai rubuta musu rabauta akan yin sadaka da taimakon mutane ba malam ka ga mutum yana da kuɗi Allah ya bashi kuɗi duk abin da ya taba kuɗi yake samu amma baya iya cirewa ya bawa wani uwarsa baya iya taimako uwa fa ka duba uwar da ta tsuguna ta yana kudarsa wallahi ba zai taimake ta ba ballanta na uba kam Allah ya ji kanshi ba sa iya yi da haka kuɗinsa in ka ga ci kuɗinsa tsautsayi ne yasa dole a ci kuɗin shi kawai ba zai bayar ba ba zai bayar ba komai yana da shi a yalwace amma ba rabon kowa ko abinci fa sai dai su zubar yana tsoro tsoron talauci ne da shi ba zai iya ɗauka ba wani ba to me amfanin dukiya yau in baka cika more ka ba wani ba me amfaninta kuma dole ne Allah ya riga kaddara rayuwar da kake gani ka yadda ko baka yadda kana so ko baka so ba wallahi tallahi akwai abin da ba yadda za a yi ko dai ka ba wani ko kuma ya lalace a banza to amma yau ana rayuwa ce subhanallah subhanallah mala an waye gari yau mutane ‘ya'yansu ruwa suke musu ɗanka na cikinka kana masa ruwa ba za ka ba shi ba kuma Allah ya tara ma duk abin da ya tara ma malam ka ga mutum yana ta tara dukiya iya ta tara dukiya shine gidaje shine shaguna shine motoci shine kadarori shine estate estate shine filaye shine harka kaza shi kadai account account account account kuma duk iya abin da yake da bukata shine ya ci da rana ya ci da dare ya ci da kaza ya fi karfin wannan rigar da zai sa ya fi karfinta motar da zai hau ya fi karfi gidan da zai samu ya zauna ya fi karfi umra da aikin hajji ne ya fi karfi ba inda ba zai je ba a duniya Allah ya gama maka komai amma ba za ka iya ɗauka ka ba wani ba kuma wallahi tun yanzu ake ganewa duk wanda ya ji yana rike abinsa baya iya ba wani wallahi ka shiga uku haka za ka zo Allah ya tara maka kuɗin amma ba za ka iya ba wani ba yanzu kamar ɗalibai ne ai za ga wani yana cikin yalwa kafin abincinsa ya ƙare an turo masa kuɗi ya je ya sayo amma yana da ɗan uwansa yana yana bin wurin wurin wanki yana tsintan sabulu wallahi akwai ɗaliban da wani ɗalibi ya ce mai ce wallahi malam ban ɗakuna nake bi irin sauran sabulu da ɗalibai suka yi wanka suka jejjefar guntun nan shi nake ɗaukan har haɗa har haɗa in niƙa su in haɗe su in mai da su sabulun wanka na ɗalibi akwai wanda in ya je wajen wanki haka zai ta murzan kayansa in wani zai zubar da ruwan kumfa sai ce zuba mu ko ya ajiye kayan sai ce da Allah ka ruwan kumfan kaɗan zuba mu zan je in dawo wallahi omo ne bai da shi akwai wanda kullum azumi yake ba wai don tsoron Allah ba tsabar talauci ne kawai bayan da zai yi ne kawai to ya zai ya ce da zaman banza gwanda tonon ramin maciji sai ya ɗauki azumi saboda ba da abin da zai ci akwai wanda sau ɗaya ke cin abinci sau ɗaya akwai wanda zai sati bai samu abin da zai sa ba sati biyu ma duk a cikin ɗalibai ana samu kuma akwai mawadata kuma kuma ni na kasa gane masu ba da taimako waɗanda suke taimakawa mutane suke taimaka sai su rinka mantawa da ɗalibai da suke hostel hostel ya'yan talakawa bayan Allah da suka baro garurukan suna zuwa su ba a san da su ba ko da Ramadan aje ana ballagazar da abinci a waje ana kai wuri kaza kai wuri kaza amma sai ga an manta da jami'a an manta da ɗalibai ni na rasa na kasa gane meye dalili ga wanda zahiran miraran su kan suna buƙatar taimako yanzu ko ko mota guda mutum ya yi ta sabulu ya zo ya fakin ya ce duk wanda zai wuce gashi a bashin in sabulu ne da Allah bai taimaka ba ya taimaka za a karba har da lakcarori wallahi wallahi mu ba za mu karba to ai gaskiya ne yanzu sabulun ma ne ma yake gagare mutane kuna dariya saboda mugunta ko Allah ya mana abuwarsa wasu sabru diya tunan ne za mu tsaya haƙuri haske ne abdiya'u da annuru malamai sun yi ta saɓani ba lokacin da zan yi ƙara bayani da yawa wasu sun bambanta nur haske wasu sun ce abdiya'u haske mai zafi an gane ko wasu suka ce haske normal haske diya mai ɗumi kai wal kamara nura haske irin na wata kaga bai da zafi wallazi ja'ala shamsa diya'a wal qamara nura kaga haske irin na wata mai sanyi shine diya yanzu wannan hasken da muke gani sunansa me diya amma hasken zafin rana sunansa me nur kenan wannan cikin ma'anar bambanci tsakanin da ad-diya'u da an-nur a larabci shi ad-diya'u a haske mai zafi an-nur normal haske mai sanyi wanda yake bai da wannan wasu kuma suka ce duk abu ɗaya ne babu bambanci kawai to shi haƙuri haske ne in ma ka ce wancan ne to ai ɗan adam baya rayuwa sai da rana yana buƙatar rana tsiro ma ba ta abin nan tana buƙatar rana kuma muna son haske yanzu da an ɗauke wuta sai mu ji ba daɗi idan mu ba mu gani wal qur'anu hujjatul laka aw alayka alkur'ani hujja ce a kanka ko gare ka abinda ake nufi hujja gare ka in ka aikata za ka samu aljanna hujja a kanka Allah zai kafa hujja a kanka a ja maka aya da hadisi a ce ba an ce ka yi kaza ba ba ka yi ba to ya zama hujja a kanka mana ka sani ka ƙi ka aikata sai a yi maka uku ba alƙur'ani yana ceto shafi'i mu mushaffi kuma shi alkur'ani duk wanda ya rike shi zai zamanto jagora ne a gare shi alkur'ani ba abin da ya kai shi lada shi kuma duk abin da za ka karanta a duniya bai kai alkur'ani ba inda na karantawa ne zala ce la aqulu alif lam mim harfun alifun harfun lamun harfun mimun harf ba alif lam min harfi bane alifun daban lamun daban mimun daban kowa lada goma goma in ka ce alif lamim ladanka talatin kurin ka rufe ƙur'ani ka samu lada talatin duk wanda ya ce bismillahirrahmanirrahim yana da lada wajen 170 kaga ba'un goma sinin goma mimin goma bismi kawai talatin alifun lallan talatin hakuri arba'in nawa kenan saba'in tamanin makai Ar-Rahman shi ma duk harafi ɗaya goma Ar-Rahim shi ma duk harafi ɗaya ka buga ka gani Bismillah Rahman Rahim kawai duk wanda ya karanta Qur'ani shafi ɗaya kaɗai bisa yadda aka buga lissafi zai tashi da lada sama da dubu biyar duk Qur'ani duk shafi ɗaya yana da lada more than 5,000 lada yanzu ya kamata mutum ya wayi gari bai karanta Qur'ani ba ya kamata ai ba karamar asara ba ce irin wannan zunubi da muke ɗauka a wayoyinmu kawai na hannunmu ya ishe mu bala'i to gwanda ka rinka sirkawa ka ɗan taɓa zunubin kuma ka nemi lada wallahi tallahi in ba ka ba zunubin sai irin jaye ka ya ce kullum nas yagdu fa ba'i wa nafsahu fa mu'tiquha fa mu'awmubiquha rawahu muslim mutane suna yin sammako shine yagdu akwai mai sayar da kanshi ga Allah wani in ya waye gari zai ba da kansa ga Allah akwai wanda zai yanta kansa daga Allah daga azabar Allah zai yi ta abin da Allah ba zai mai azaba ba inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum aw mubiquha wani kuma halakar da kansa zai mubiquha muhlikuha wani yana fita zai je abin da zai halakar da kansa Allah ya halakar da shi ya nisanci rahamar Allah na'udhu billahi min saqatihi wa alimi iqabihi ya jefa kansa cikin bala'i wala bi'sa ma sharau bihi anfusahum law kanu ya'lamuna to annabi ya fassara mutane ne da irin waɗannan ɗabi'u daban mahallu shahid a cikin hadisin manzo Allah ce wa sabru diya hakuri haske ne kuma na muku bayanin amfanin haske da falalar haske Allah ka ba mu hakuri Allah ka sa mu cika da imani wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته